أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بوشود رسالة عليا سيدنا محمد بن فاتح المغلق فاتم لما سبق على سراك بالحق والهادي إلى سر الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم ورد الله وانت أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية وسعد وسعيد وذلات وزبير وأبو أبرة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزخ المختوم الهاتم الختم أبو العباس شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سره سره صاحب الخيرة صاحب الشريعة والحقيقة غوث الأغواس نبراس القلوب أبو إسحاق باي برحمنيس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشردي وفخري وملاذي وعجيبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بورك الله فيه صاحب أسرار رسول الله في الظاهر والباطن أبو القنصص وأم الخير الكاتب سيد الشيخ محمد العارف الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كفرت في وصفي فإن جمال كل يوسف ما بعد أحباب رسول الله في الظاهر والباطن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله muna mika godiya wa lalan Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wanda a cikin girmansa da ikonsa da kadarkawansa a ya kaddare muna raye a wannan lokaci mai tarin albarkoka a yau 25 ga watan ramadana hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1444 ya daidai da a sha shida ga watan april 2023 miladiya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma da fassaranta shi warwaron fahimtar magabata a wannan zawiya wannan masallaci ne albarka a birnin tarayyar Najeriya Abuja alhamdulillah ba abin da za mu ce wa Allah sai dai mu ce mun gode masa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddarci rayuwar mu muna raye ana cewa azumi saura kwana goma saura kwana shida saura kwana biyar yanzu ana cewa saura kwana hudu ko biyar azumin maye alhamdulillah mun yi shi a cikin koshin lafiya duk da mun shiga cikin jarabawa da yawa na taba mana abin da muka fi damuwa da shi shine jilabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna girmansa da kuma kishin annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda duk duniya ba da kishin annabi sallallahu alaihi wasallama kaman Allah babu shi kuma duk duniya ba wanda baya son kishiya irin Allah eh Allah baya son kai kishi da shi akan akan shi baya son kishiya Allah tabaraka taala baya son kishiya shi yasa ya kasance Allah shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya ba abota kama wani kuma a matsayin Allah duk duniya ta san haka amma alhamdulillah a cikin nasarar Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin mutanen da suka taba janabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna ikonsa ya nuna masa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wuf da wani yara in iska marasa kunya dan na karo shi ne baffa hotoro da kuma wani ya gaishe ne tsamararre wani waye sun ce abu amar ne ko abu wane ne ma dai muna miƙa godiya wa Allah tabaraka ta'ala sannan muna jinjina wa mutanen Kano lafiya ma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Allah ya saka masa alkhairi Allah kuma ya garbe shi akan aikin da yake kai na kishin manzon Allah sallallahu mun gani an yi akan Abdul Jabbaru mun gani an yi akan su Aminu Sharif an yi akan su Abdul Inyas da wa'annan yan iska da aka samu mutum tara da mace a su ma duka an yanke masu hukunci kamar da gwamnati ta tanadar ita dai har yanzu ba zantar ba amma dai an an an an yanke hukunci shari'a ta yi aiki saboda ka muna miƙa godiya zuwa ga mai girma a a gwamnan Kano Allah ya saka masa da alkhairi da kuma sarakuna da malamai da shagunan Kano da suka tashi suka yi wuri janjan suka yi ta akan shi lalle lalle suka kira zuwa gwamnati kuma kwamishina na na addinai wane ne biki Allah ya saka masa alkhairi na ji maganganun sa sosai masu daɗi masu kyau saboda ba a son a taba mana abin da muke so annashi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda muna godiya zuwa gare su Kano ba gurin wasa bane Kano ba gurin wasa bane eh mutanen Kano Shehu Ibrahim yana cewa ali Kano jazahumur rahmanu Allah ya saka wa mutane Kano da alkhairi eh saboda yace kharajtu min Kano wa kalbi bi Kano yace Kano hum ababi sakanu yace na fita a Kano amma masoya na suna Kano zuciyar tana Kano saboda akwai masoya na a wurin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan a can a Kano akwai masoya na suna nan gurin zaman su kenan saboda haka muna godiya sannan kuma muna mika a a a maganar mu ko in ce tsokacinmu zuwa ga mai girma a gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir auren Bauchi ko shi ne gwamna kuma shi ne zai ci gaba da shi da Allah ya dauki ishara ga mutanen Kano lalle ya hukunta da tijaki shi ma saboda sun koyi da tijaki ne sannan kuma abun kunya ya faru ga mai makogoro mai gashi a makogoro wanda ya fito ya rashin kunya ji harboci amma kuma yana ji an kama su mafa hotoro sai ya ruga da gudu ya fara faɗin darajar manzo Allah ku kiyaye ku bi hankali kaza kaza kaza manzo Allah sallama ba mun wasa bane ya ji ya ya yi karo da ganduje Allah ya saka da alkhairi wannan shine abin da zamu faɗa a muna cikin suratul baqara jiya mun kwana aya na goma sha biyu za mu tashi aya na goma sha uku ashirin da uku kai afuwan ko insha Allah tabaraka wa ta'ala jiya mun ji yadda ubangiji tabaraka ta gaya mana a girman kare ta Allah ya za a yi a kare ta Allah shi kadai da kuma a bauta mashi shi kadai ba shi da abokin tarayya shi kadai ne ba shi da abokin tarayya kuma ba a da shi da kowa sa'an nan kuma a a shi Allah a gurin bautan nasa yana ganin girman shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yadda a yi masa wasa da annabi Muhammadu ba kwata kwata a cikin dukkan ibadu da za a bauta wa Allah sai da ya sa annabi a ciki sallallahu alaihi wasallam duk wani ibada in dai na Allah ne ibada to sai da ya sa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala gaya mana ayan da muka karanta ya yana su da ruku da zikala kullu zan kullu lalla tasqun ko alladda za mu tashi aya na 21 kenan ko alladda kum al-arada na'am bismillah ar-rahman فأخرج به فأخرج به الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا السبت رزقا فلا تجد الله عند وأنتم تعلمون آه والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا من السماء رزقا رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون هكذا آه Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari mun yi maganganu akan munafukai mun ji siffar su bayan bayatan mun ji siffar a masu imani a baya mun ji kuma siffan kafirai sa'annan mun yi magana akan siffofi na munafukai a mun ce akwai ayoyi goma sha uku na suke magana akan munafukai to har yanzu dai Allah tabaraka na ba mu labari irin yadda yake gorantawa kuma yake faɗa musu suna musu ni'iman da Allah tabaraka ta'ala yayi wa al'umma manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda babu wanda suka samu irin wannan sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana baya cewa a kaɗai ta Allah shi kaɗai a bauta masa ai a bauta wa Allah kar haɗa shi da kowa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala shine a yasa daman babu kai ya samar da kai sa'annan ya halice ka kuma ya halici wa'inda suka zo kafin kai shine anan yake cewa Allah jalla kuma al-ardh firashan wanda ya sanya maku ƙasa ta zama bisaqan wa manaman ya shimfiɗa maku ƙasa a ciki za ku yi baccin ku za ku yi dukkan komai bai sa duniyan gaba ta zama tudu da kwari ba a aikin shiga ƙasa ba tare da wani abu da ya tare shi ba kar a ce a ƙasan tun da an shimfiɗa shi menene aka sa a gargashin sakar ƙasan ya rufta duka ubangiji ta bada tsala maka wannan kyauta ba tare da a kun nemi ba tare da kun roƙa ya muku ba a shi Allah haka ya ga dama yayi abu shi wa sama bina'an ay saqfan marfu'a sannan ya sanya muku sama ya gina sama babu ginshiki babu wani abin da zaka ce ga tsarin da ya tare wani su tilas da suka tare sama kar ta faɗo babu shi babu shi wa anzala minas sama'i ma'an ubangiji tabaraka ta'ala yana saukar da ruwan sama yana saukar da ruwa daga sama matsaran kenan akwai bambanci tsakanin ma'u da da, da matsara akwai ma'ul bir ko akwai ma'ul bahar akwai ma'ul nahar akwai ma'ul hanafiya sannan akwai ma'ul mafar a shi madar daga sama yake saukowa ruwa ne Allah tabaraka ta'ala ya ajiye shi wanda idan lokaci yayi damina ya zo sai ubangiji tabaraka ta'ala sauko muku da wannan ruwa din ko kun nema ko ba ku nema ba ko kun bi Allah ko ba ku bi Allah ba Allah tabaraka ta'ala zai saukar muku da shi ya ba ku kyauta daga gurinsa wanda babu wanda ya isa ya ce saboda garin nan ba sa bin Allah ba za su samu ruwa ba sai ka samu garin fasikai ma ko Allah yana ba su shi wannan yana da gashi rahaman Allah ne tabaraka wa ta'ala shi rahaman Allah wa rahmatu wa siyat kullu shay shi rahaman Allah tabaraka ta'ala ya rawaci dukan komai da musulmi da mumini da musini da kafiri da mai bautan gunki da kowa da kowa da wanda ya ce Allah ma uku ne da wanda ya ce ma bai ma yadda akwai Allah ba ma ko duka gaba ɗaya yana cikin rahman Allah tabaraka ta'ala kuma albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rahman Allah albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah nan ana gaya muku shi ku yadda da Allah din nan wanda shi ya halice ku ya halice da suka zo gabanin ku ko da wannan za ku tuna ku tsoron Allah tabaraka ta'ala har yanzu sai ci gaba da gaya masa cewa Allah ɗin nan shi ya shimfiɗa maku ƙasa ya shimfiɗa ƙasa kuke noma kuke takawa kuke cin abinci a cikin komai da komai sannan ya sanya maku sammai ya sanya maku sama wanda sama ɗin nan daga cikinsa ne ake zubo maku da ruwa in an zubar da ruwan nan sai ruwan ya zo ya haɗu da ƙasa shine yake cewa فأخرج به فأن فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأن فأخرج به idan Allah ya saukar da ruwa din nan a kan akan ƙasa fa ambata min al-maqa daga wannan ruwan da ya sauka sai tsirrai su fito daga cikin ƙasa din kaga ƙasa ya haɗu da ruwa me zai rage sai tsirrai su fito da Allah ta ba wannan tsirrai ɗin fa babu wanda yake zuwa ya shuka ba wanda ya shuka duk mai yin gona shi zai je ya shuka abin shukinsa idan ya shuka sa'annan zai zo kuma yana cire wasu tsirrai a gurin wa yana nome su saboda ne saboda kar su tara abin da ya shuka wannan su kuma daga Allah su daga Allah su babu iri babu taki ba mai kula da shi ko mai zuwa ya masu ya yi huda ko ya yi zo ya yi noma ya zo ya yi ban ƙasa ko da ya babu daga Allah ne kai daga Allah ne a Allah tabaraka ta'ala ya fitar da shi kyauta ta fitar muku da shi min samarat ay min alwani samarat launi daban-daban na tsirrai za a fitar muku da shi da wanda kuka noma da wanda ba ku noma ba ma duka za ku samu rizqan lakum wannan arziki ne ba'aman lakum abinci ne a gare ku wannan din wal sa'ir al kharfi sauran halittu kaga mutane suna cin gwaiba akwai mai shuka shi mangoro shuka shi ake ai sai da aka same shi ake zuwa a a dasa ko sai a shuka mutum amma daga rabbul izzati duka wasu abubuwa da tsirrai abinci da ake nomawa a ci duka daga ƙasa yake fitowa wanda da mutumin da ya yi noma da mutumin da ya kasa kayan noman a kasuwa wa fi shan wahala ina mai noma bai sha wahala ba saboda mai noma yana gadin kayan shi yake masa ban ruwa har ya fito daga ƙasar masu kunna in Allah gara ma sai ya kashe shi ka binne a ƙasa sai a bar shi a ciki ya kai fitowa idan kai noma sai ka yi kiwo dabbobi kar su taba maka ka sa taki ko ka je ka yi huɗa ka yi mai ka yi mai duka wannan kayi idan ka yi wannan ka gama za ka zo ka dinga gadin sa ne kowane rana safe dare rana ba zai yiwu ba da Allah mai kasuwa fa in ya kasa zai tafi ya bari ya gwada ma mana ya gwada to wannan duk daga cikin liman Allah ne tabaraka ta'ala wancan shi ne wanda yayi noma yayi bari a daji ya barwa Allah ne ya barwa Allah ne Allah ya masa gadin sa Allah ya fito da shi ya ƙara mai girma ya ya banya ta yi kyau ko a samu amfani sai lokaci idan ya gama wato in ya hudan ya je ya shuka sai ya manta da shi bare sake dawowa ba sai ya ɗauki wani lokaci sai ya zo ya ga ya fito tunda ya fito to bari a yi gadin tsuntsaye kawai ko wani wurin ma ba a gadin tsuntsaye sai da ce to ko dabbobi to suna da masu kiwon sai dai a yi mugunta a ci maka gona ko ba haka bane akwai na tsautsayi akwai na mugunta ko akwai wanda za su kubuce masa su shiga cikin gona su ci akwai wani kuma tsabaragen tsogoron mugunta ne da son zuciya shi nashi dukiyar bari ya kiwata ta ta yi kyau ya halakar da naka dukiyar wannan ai mugunta ne ko yadda kake tunanin naka dabban dukiya ce wancan shi ma nashi dukiyarsa ne a gurin saboda ka zalunci ne to idan ya gama masa noma ya gama masa komai yayi laɗi ko yayi ban kasansa zai tafi ne barta zai yi wata biyu ma bai sake zuwa ba sai da girbi wani ma sai ya tara a gonan ya bashi ba yanzu da abuwa suka lalace ba ko amma har yanzu suna barin shi a gonan a cire a bashi a gonan ko a sassare ko a yi kinge a ajiye shi a gurin ku ne manoma kuka sani na san ni ba na yi haka ake yi haka da Allah har yanzu akwai ma bari masu bari wa suka barwa Allah bayan sun yi sai zo su sayar maka kai kai ka zo da kudin ka zaka saya ko to ka saya ka je ka sar sai kai kai ta zama a rana iska rana inuwa rana iska ruwa kana nan dai wai sai ka sar kila ma ka sa mai gadi a shagon wani kuma a rumfa ne a kasuwa an ka zo ka hada shi da aiki duka wannan tsarin Allah tabaraka ta'ala ya maka kyauta wancan duka gadin da aka yi a gonan nan kyauta aka maka wannan bai ishe ka gode wa Allah ba wannan bai ishe gane cewa Allah yana iya raya abin da ya mutu ba wannan shukan da ka yi matacce ne da ka dasa shi a ƙasan ka rige wai kana roƙon Allah ya sa ya fito ne sannan ya yi tsiro ya yi toho ya huda ƙasa ya fito. Tabarakallah Rasulun Khaliki. To yadda wannan ɗin yake haka ɗan adam ma fa Da babu shi aka samar da shi. Da aka samar da shi sai aka ce ya ji Allah sai ce ba zai yi ba. ana ce tunda ka kiri ga ga hanya din da har yanzu kai istighfari in ka tuba zan yafe maka istighfar ma bai samu ba zaka ce to ka zo ka kama kafa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi da abin da kai aya bai ma ko sai ya ce a lawau ru'usun ba masu to tun da dai ba za ta je gurin annabi ba Allah ya to bana bukata ko ka duba bana da Allah irin wannan abubuwan da Allah ya yi ka ya baka ci ya baka sha ya maka sutura da babu kai ya samar da kai da ka zo a tsimma kake rike da kai tallaban ka ake kaman kwai can ka koma kana zama ka koma kana rarrafe ka koma kana tashi ka fadi kana tafiya da kyar da kyar ka zo ka ta fara tafiyan ma kansa da ka zo kana tafiyan ma ta aka ce to wannan fa sai an rene shi kana bar shi yayi nisa ko kar ya je guri kaza a kiyaye shi saboda akwai masu mashin akwai masu mota akwai masu keke akwai ma kowa dai ana tare nan ana tare nan har ka kai munzalin ka girma duk da haka ba barka ba wai mahaifiyarka har yanzu tun da baka yi aure ba sai a auna wai ya dawo gida kuwa ta leƙa dare ya yi ta leƙa a duba ɗakin ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi Allah ya saka wa iyayen mu da alkhairi ka girma ka ai ka yi aure ka ayu wallahi in wata rana ka je kai dare damuwar da mahaifiyarka za ta yi yafi na matanka wani fa bai dawo bai saba dare ba lafiya matarka da ka aura kila ka kana ji kana son ta kana mata komai da komai fi kafi bi kamar kila fiye da mahaifiyarka Allah ya kiyaye to idan wani abu ya same ka ko baka da ba anya sarki yaran nan wai har yanzu kai fa yaran ta ne kai kana da yara ma ba amma har yanzu kai yaran ta ne yaro na fa yaron nan nawa har yanzu bai dawo ba ko lafiya wallahi sai tafi damuwa akan akan akan yayanka ma to duba yadda uwa take damuwa da ɗanta bai kai rabin yadda Allah ya damu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu dauki aya akan wa'annan mu gane annabi ya wuce tunanin mutum sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana gafara Allah tabaraka ta'ala ya ce a ya shimfiɗa muku ƙasa ya ya sanya muku sama ya gina ta babu ginshiki sa'annan ya fi saukar muku da ruwa daga sama sa'annan tsirrai sun fito bayan wannan ruwan ya je ya bugi ƙasa ya shiga ciki sai tsirrai suka fito kuka samu min alwani samarat launi launi daban-daban na itatuwa rizqan lakum arziki ne a gare ku wannan ai abinci ku ne da ku da sauran halittu dabbobi da suke cin haƙi ko duk wani dabba za ga shanu ne raƙumi ne akuya ne tinkiya ce zomo ne ko suna cin hashish a bayan ƙasa suna samun arziki ne daga rabbul izzati arziki ne daga rabbul izzati duka wannan arziki ne gare su ce to fala taj'alu lillahi andadan fala taqulu lillahi a'dalan wa ashkalan wa ashbahan kar ku sanya ma Allah kishiya shi Allah da da mataimaki ko na da ɗako ko yana da a a ko allolin guda biyu ne ko guda uku ne ko kamar yadda nasara suke faɗa kirista suke cewa inna la salisu salasa ko wa laqad kafara zaqaluna la salisu salasa inji Allah Qur'ani da suke cewa Allah uku ne sun kafirta